من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا sha ɗaya ko kai sha biyu yau sha biyu ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin da uku ko ashirin da hudu ma ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin sarkin sunayensa muna cikin wannan littafi alfawdul azim wal khusranul mubin muna fata Allah tabaraka wa ta'ala ya samu daga cikin waɗanda za su samu alfawdul azim Allah ya kare mu daga cikin waɗanda za su shiga cikin al khusranul mubin Allah ka tsare mu Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe Allah ya samu rayu muna musulmai kuma Allah ka karbi mu muna mu'mine dan sarkin sunayenka yau darasin da zamu yi shine darasi al-mabhasu rabi ashara shi ne libasu ahalil janna wa libasu ahalil na wato tufafin yan aljanna kayan da yan aljanna za su rika sawa sannan kuma da kayan da yan wuta za su rika sawa Allah ka saba mu daga cikin yan wuta awwalan libasu ahalil janna kayan da yan aljanna za su sa muna roƙon Allah ya samu daga cikin waɗanda za su sa waɗannan kaya qala Allah ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innal ladina amanu wa amilus salihati lalle waɗanda suka yi imani sannan suka yi ayyuka na ƙwarai kun gani imani shi yasa ake cewa imani kadai bai isa ba dole sai an hada da aiki kamar yadda wasu kungiyoyi batattu suka ce in an yi imani kadai wai bai da alaka da aiki wannan magana kuskure ne muddin in an yi imani to sai an yi aiki tun daga shi nan bi nasil qur'an innal ladina amanu wa amilus salihati anan ne Sheikh Abubakar Aljazairi ya fitar da waɗannan ka'idojin guda biyar da yake magana da aka ce tunda aka ce innal ladina amanu imani billah imani bil malaika imani bil kutub imani bir rusul imani bil yawmil akhir imani bil qadari wannan khairihi wa sharrihi wannan sai an yi wannan tuku yana cikin imani da Allah wanda bayanansu suna nan kowane ɗaya kuma da bayanansa ga yadda abubuwa suke ga imani da Allah ga abubuwan da ake bukata a sani a san Allah tabaraka wa ta'ala zatinsa sannan bayan haka nan a san sifofinsa a san aikace-aikacensa a san sunayensa sannan a san abin da bai yiwa kuma a jingina masa a san sunayensa da sifofi shine yasa aka san a cikin akwai tauhidul uluhiyya farko tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya tauhidul asma'i wa sifati akwai masu hada da tauhidin risala tunda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kadai aka aiko kuma shine na karshe bai yi zamani da wani annabi ba a zamanin sa shi kadai ne duk duniya shi ya hada duniya gaba daya a zamanin sa babu wani annabi da ke raye wanda shi ba yana ansan wahayi manzon Allah yana ansan wahayi sabanin wasu annaba tunda kun ga annabi Musa da annabi Harun alaihi salatu wasalam da annabi Ibrahim da annabi Isma'il da annabi wannan Isa duka aka yi su ƴaƴansa gashi kuma ga annabi Lut can sau da aka kaga annabi musa har da shu'aib duka gashi nan aka yi ta bayani waɗannan abubuwa to wannan dai a dunkule kenan wuraren su kowane da karatun shi shi wannan sannan sai ya ce wa amilu salihati shine da aka zo aka ce ma wani ai kaga wani da ya ce a gaya mai ai mai wasiya ko a gaya mai abin da zai shiga aljanna aka ce kul amantu billahi thumma istaqim ka ce ka yi imani da Allah wancan thumma istaqim ma huwa hadhihi istiqama istiqaman nan aka ce ba za ta tsayu ba ba wanda zai zama ya samu istiqaman nan sai in ya tsare waɗannan abubuwan guda biyar ya rayu akai ya mutu akai tauhidi aqida kenan farko sannan bangaren ibadat mutum yana da kaso ga bangaren tauhidi ga kaso bangaren ibadatu ga kaso bangaren akhlaqu halaye na manzon Allah ga kason mutum sannan al'adab wa sunan mustafawiyya duka mutum yana da kaso sannan na ƙarshe kuma mutum wajen mu'amala abu biyar to daga akan su ne za a istiqama shi yasa ibnu taymiya sai da ya littafi yace al istiqama ba a yin musulunci mutum ai dauka da ajewa ka ce ka dauka wata rana ka aje wata rana kuma ka dauka in ka ga dama wata rana karshen ta ka aje sai bayan ka aje kuma a dauke ka ta bucin to ya za a yi daga nan shi yasa musulunci ba kamar yadda ake yi bane in an shiga gidan ba da soja da general da kowa in ya shiga duk ya aje girman shi a ce a shiga in an fito a ƙara ɗauka a makala in mutum ya aje musulunci ya aje ridda babban masifa ce a cikin addini so haka ba a ajewa ba a cewa rayuwa daban shi daban ba ilmaniya ba ne da za a ce rayuwa daban addini daban saboda haka mutum ya ga dama da safe sai aje musulunci ya shiga ya damal damal ya yadda ya ga dama sannan da daddare kuma ya ƙara ya fitowa ya ɗora abadan musulunci ba zai yi a haka ba la budda min al-istiqama ka fara to ba za ka bari ba haka mutu kamar yanzu nan so ake yi kowa a zuciyarsa mu sa a cikin zuciyar mu ba ranan da zamu bar sallah sai ranan da aka ce mu bari ranan da aka tsaida mu kenan ba mu muka tsaya ba tsaida mu aka kenan mun mutu koko mutum yana duniyan yana rashin lafiyar da bai san inda yake ba to an tsaida shi kenan shi kenan kaga daga nan ta fadi amma mutum ya tunanin akwai ranar hutu a sallah ya bari babban masifa ce tun kafin ka barin ma ka shiga masifa in dai kai wannan tunanin ya fito to da ka istiqama la budda minha ai wannan mutum ya yarda ya yarda abadan ya shiga musuluncin nan ba ranar da zai fita ba zai bari ba kuma fata yake rayu da masu shi ya mutu ciki ya tashi da masu shi a tafi gaban Allah tare da wanda suka yi Islam wannan shine babban abin da mutum zai sa a ransa saboda haka dole wa amilu salihati din nan dole sai ya shigo ciki duk da karatun yana wani wuri can mun yi inna la nudhi'u ajra man ahsana amala mu ba ma to zartar da ladan duk wanda yake kyakkyawan aiki kaga kyakkyawan aiki ko la budda min al-ikhlas kenan kenan nan ana wani shagube ne akan cewa ashe duk ibada dai sai ta hada sharuɗan nan wanda aka ce al-ibada ko ash-shari'a mabniya 'ala al-aslaini al-ikhlas lillah wal mutaba'a li rasulillah sallallahu alaihi wasallam to wannan shine zai zama amalin salih ya zama farko an yi shi a zuciyar nan saboda Allah shi yasa Fudail bin Iyad mun sha maganar nan yace idza kana al-amalu khalisan wa lam yakun sawaban falam yuqbal sannan wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan falam yuqbal idan aiki ya zama an yi shi khalisan tsantsa saboda Allah aka yi amma kuma ba akan koyarwar manzon Allah ba to za karba ba idan kuma aka yi akan koyarwar manzon Allah sai kuma an kalli zuciya ita kuma yi manufar ta wajen aikin in aka ga gaya nan an yi saboda Allah amma an yi shi daidai amma a zuciya ba saboda Allah ba fa lam yuqbalci ma abadan ba za karba ba saboda haka la budda wato ya zama akwai ikhlasi wal mutaba muna roƙon Allah ya taimake mu akan wannan shi yasa ake cewa kun muttabi'an la mubtadi'an ka zama mai bi ne kai ba mai kirkira ba kawai wannan daidai din nan ka gano ta kai ta bi ina ne daidai bi ina ne daidai bi kakkayo naka in ko kayo naka to da ma a ce an je lahira in kayo ba nakan ma za a ce ba a so ne kawai tafi ka ba mutane wuri wallahi sai an daure mutum tukunna an ce kayo ba daidai ba kuma wa ya saka ba daidai din ba wa ya saka wane ne ya ce ka kirkiro wani abu wanda ba ba saka ba kai to kun ga da kawai sai aka yi ba an saba kawai aka ji Allah mutum ba da sauki ba to sai an daure mutum tukun a daure wa ya sa ka abin da kai lima wa ya ce kai sannan kuma wa kaifa wa ya koya ma ya fito so da ka shine nan to waɗanda suka yi irin wannan aikin aiki mai kyau ba a tozartar masa da komi ula'ika lahum jannatu adnin waɗannan su ne suke da aljanna wadda idan an shiga ciki ba a fita ololuwa kuma gashin an fita ba a fita tajrimin tatihimul anhar koramun nan da aka yi magana suna gudana ta karkashin su duk inda suka shiga waɗannan koramu na ruwa ne na zuma ne na nono ne ko na giya ne suna tafiya ko ina mutum yake so sannan banda haka na yuhallawna fiha min asawira sannan ana yi masu kwalliya yan aljanna anan musharaka ake maza da mata kowa zai sanya mundaye da zai ɗaɗɗaura a hannuwa na zinariya min zahabin na zinariya kowa zai sa in agoguna ne in ma menene dai ga sunan kala daban-daban wa yalbasuna thiyaban khudran min sundisin wa istabraqin sannan kuma bayan haka nan za a sanya masu wasu irin kaya za a ba su su sa wasu kaya waɗanda yake kayan nan khudran koraye ne daga cikin alhari ne shi fi tsada irin wannan kadan min sundusin daga wanda yake shi alharini din mara kauri wanda bai da kauri wa istabraqin sannan kuma ga mai kauri za a sa mara kauri a ƙasa sannan a dauko mai kauri a sa a sama muttaqiina fiha ala al-ara'ik sannan bayan haka nan ga su kishishin gide kowa ya kishin gida akan gadaje na na alfahari na jin dadi kai ni'mat sawabu ma dalla da irin wannan sakamako da za su samu wa hasnal murtafaqan kuma wannan wurin kwanciya wanda yake matabbaci a cikin aljanna yayi kyau wannan wuri yayi daidai kaji Allah da kanshi ya ce wannan wuri yayi daidai wannan samun wannan wurin a ce nan ne mutum zai kishin gida kai wannan abu yayi daidai Allah ka sa muna daga ciki wa qala subhanahu sannan Allah tabaaraka wa ta'ala ya kara cewa aliyahum siyabu sundusin khudr wa istabraqin wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum sharaban tahura yan aljanna dai ana sifanta yadda suke aka ce a saman kayansu da suka sa kan saman jikinsu akwai sundusin khudrin san za su sanya wannan alharini mara kauri wanda yake kore ne mai ban sha'awa shi yafi tsada a cikin su wa yastabraqin sannan da mai kaurin kuma sun sa wa hullu asawira min fidda sannan za a yi musu kwalliya kaga wannan sa masu za idan mutum shi bai iya mayin da zai sa ba saboda haka za a daddaura mai ne ya ga an zuba mai su ko ina inda ya kamata a sa a sa inda ya kamata a sa a sa kawai ya ga an masa ado da wannan zinariya a waɗannan kayan mundaye min fiddatin na azurfa gaba daya wa saqahum rabbuhum sharaban tahura sannan ubangijinsu tabaraka wata'ala zai shayar da su wani ruwa ruwa wanda yake tsarkakewa domin zai wanke dattin cikin zuciya sannan ya wanke dattin waje kuma ruwan wanka bi yake ma mutum in an sha zai wanke duk wani mugunta da wani jin haushi ko hasada ko hikidu ko wani kulle-kulle da wake cikin rai za a wanke shi fes zuciya za ta koma wankakka sannan bayan haka nan wa istabaratin sana'a sannan bayan haka nan kuma a wanke na waje dattin waje shi kuma na zunubai da aka yi wa qala azza wa jalla inna allaha yudkhilu alladhina amanu wa amilus salihati jannatin kun ga dai amanu wa amilus salihati sun yi imani sannan sun yi ayyuka na kwarai ba zai yi mutun ya zo da haka aka ce imanin ne qaulun ne wa amalun wa i'tiqadun imani shi dole magana ne da aiki da itiqadi ka kudurta sannan ka faɗi kai aiki yazidu bi ziyadati al-a'mal yana karuwa idan ana ƙara ayyuka kenan wa yazid yazid yana karuwa imanin zai ta karuwa wa yanqusu bil ma'asi sannan kuma yana raguwa idan sabo ya ta yawa ana ta sabo imani zai ta raguwa har awayi gari ma ya zama babu kwata kwata an rufe shi kamar dai a ce maka farin fencin nan ne a rika sa mai a ce balbal tana sa mai baki ana nan tana sa bakin nan wata za ka ta mai da abin da ya koma baki kirin amma ka imani yake dattin zunubi na taba shi dattin zunubi na har zai koma ya lullube shi gaba daya sai kalbu zuciyar nan ta zama kalbun mankus ta zama babu alkhairi ciki ba ta iya gane dama ba ta iya gane hagu a azan Allah wa ajarana saboda haka waɗanda suka yi imani suka aiki na kwarai suna da wannan وعمل الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والجنه وند قرمو سنا غدانا تكركشن يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير za su koma a ciki ana masu kwalliya ga ƙoramu na gudana ta ƙarƙashin su sannan ga kwalliya da ake masu na mundaye na zinariya da azurfa min zahabin wa lu'lu'an sannan kuma ga lu'lu'u da za su yi kwalliya da shi wa libasuhum fiha harir kayan su ma da za su sa ciki alharini ne gaba daya saboda anan ne aka ce kasu sa a can ku ya halatta su sa maza da mata anan mata ya halatta su sa amma ina kudin da za su san babu shine babu shi yasa ba sa sawa ba hana mata akai kwalliya da shi ba babu ce ta hana su ba hana su akai ba nan duniya duk da an yi maganganu malamai suka ce ba za su rika yin kofuna abinda duk za a iya yin musharaka da namijin to an hana su su yi da su kamar rigan filo ba za ta sa alharini ce rigan filo ba dan wannan suna musharaka sai ya daukan filon ya kwanta zai iya ko kofi sai ya shan ruwa a ciki ko abin nan ba to waɗannan shine malamai suka yi maganan abin nan su amma in nata ne ita kadai to wannan ba hana ta ba wa qala ta'ala jannatu anni yadkhulunaha su yan aljanna aljanna ce fa ta dindindin wadda in an shiga an shiga kenan wadda za su shiga yuhallawna fiha min asawir ana basu kwalliya ciki da mundaye min dhahbin na zinariya wa lu'lu'an wa libasuhum fiha hari kaman dai wancan wannan fassara al-istabrak istabrak din nan menene shi wato ghalizun ne min harir shine wanda yake mai kauri daga cikin al-harir wanda ake ce mashi ibraisam ibraisam shi ma ahsanul harir aka ce shine mafi kyawun al-hariri yafi kyau duk a ciki ana ce masa al-ibraisam shi wannan shine wanda yafi kyau daga cikin al-hariri wa qila huwa dibajul ghalis wasu kace shine nau'i ne na al-harir mai kauri aw dibajun yu'malu bil-dhahri ko ko wani al-hariri ne wanda aka yi da zinariya kuma aka takuta aw thiyabu haririn ai sifaqun wanda yake nahwa dibaj ko ko wani kaya ne na al-harir wanda aka yi aka saka mai kauri wanda yake irin kwatankwacin dibaj wannan ne na nan cikin al-qamusul muhit ko nihaya fi gharib al-hadith aw qamusul muhit dai wanda ke nema yana iya komawa can ad-dibaj fa athiyabul muttakhaz min al-ibraisam shine kayan da aka yi daga wancan ibraisam din ibraisam din kamar naga naga muku shine asanul hari shine al-harini wanda yafi kowane kyau daga ciki nau'in al-harini ne ibraisam din zaka gani abun nan din sa to shine mafi kyau daga cikin al-harini ibraisam ya fito ko to shine nan saboda haka yana can cikin abun nan din su sai as-sundus shi sundus ba nau'in nemin raƙiƙin diba shi bai da kauri ba mai kauri ba ne galibi akan sa shi a ciki ne sai a ɗora mai kauri a sama ya fito sai a zurra menene zurra ai lu'lu'ul al'azima lu'lu'atul azima zinariya ce lu'lu'u ce babba mai girma ta ce ce ad-durratu bid-dhammi hiya al-lu'lu'ul azima ta ce zi lu'lu mai girma wa bil kasri ad-jarra shi kuma allati yudraw biha irin wannan yasumin da ake dukan rakumi والذري شيكون أنت ذري أي مضيء كنم حسكي يقال ذري سيفي أنا شاتكو بي مي حسكي تلعلؤه إشراقه إني حسكي أكغيش أنزاروشي duka dai wannan yana cikin alqamusul muhit ga wanda ke so wal mu'jam al wasi wanda kalamu littattafai ne na duba kalmomi ya fito ko wa nabi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah qala sami'tu rasulullah sami'tu khalili sallallahu alaihi wasallam ya ƙul na ji masoyina sallallahu alaihi wasallam yana cewa ta bulugu hilya min almu'min haithi ya bulugu lodo kwalliyar mumini a can in an shiga aljanna zai kwalliya kwalliyan za ta kama masa inda alwallah ke kama masa kenan zai kwalliya sosai wanda yake kwalliyan za a dinga zubawa kaga yanzu aka ce a hannu har zuwa inda yake wanke hannu zuwa mirfaf har zuwa nan za a dinga zuba waɗannan kayan a ce kaga kokon hannun zai cika da waɗannan azurto nan yanzu aka ce an cika hannu da waɗannan kaya sai masu zinariya suka san kuno za ka shi a ce yau mutum ya sa auroron nan tun daga nan ya cika har zuwa gwiwar hannu ɗayan hannun ma ya cika a ƙafa ma an yi haka to su suka san iya kuɗin da aka kashe akan wannan abu to haka yan aljanna za su fito da waɗannan kwalliya suna kyalli kuma suna nan وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال منظر الله يأتي أول زمرة يدخلون الجنة كأن وجوههم ضوء القمر ليلة البدر فرقا توجد ذاس شقاء الجنة ذاس شقاني فسكوكين سنة حسكي kaman dai wata ran da yake daren goma sha uku kaman daga gobe sha uku sha hudu sha biyar irin wannan lokacin da ya fi haske to haka tawaga farko za su shiga aljanna wa zumratu thaniya ala launi ahsani kaukabin durriyin fi sama su kuma waɗanda suke tawaga ta biyu za su shiga kamar launin mafi kyawun tauraro mai haske a sama su ko na biyu li kulli wahidin minhum zawjatan min huril ain kowane ɗayan su kuma yana da mata guda biyu da za su tarbe shi daga hurul ain ala kulli zawja 70 hulla kowace mace cikin biyun nan tana da kayan kwalliya har kala 70 wanda ta sa yura muku sufiha min wara'i luhumiha wa hulaliha ana ganin kumrinta ta baya ta namanta saboda kyan da take da shi kayan ba sa boye kyaukyar sai ya hudo kayan ya fito kama yura sharabul ahmar fi zujajatil bayda kaman yanda ake ganin abun sha ja a cikin abun nan tangaran kore abun nan fari yanzu idan aka zuba ko zobo ne aka zuba cikin wannan tumbler wanda ake sha a wannan wannan cups na zujat ai za a gani shi garam har ma wani lokaci sai ka ganin can gefen kana ganin can gefen na abu gilas din bai tare shi musamman gilas din na gidan masu jan wuya inda gilas din ma kala kala ne a to gilas din to shi ala wani gilas din ba kala kala wani wani ya fi wani kyau wani za ka yi shi gashi nan karara za ka gan shi jiki kamar ma ba komai a- in aka zuba abu a ciki sai ka ga abun gashi nan kana gani kamar a waje yake gilatsin bai tare shi kana ganin ta can gefen da ta nan gefen haka ne ko masu jan kwaɗuya to ai kudi kudi ne ko ma daidai kudin ka daidai shagalinka daidai kudin ka daidai shagalinka to ko kaya ne ko yadi ne ko me ba ku daidai kudin ka daidai shagalinka to shi glass din kanshi in aka je saye da aka gani abun nan ne kana zuwa kasuwa yanzu suka ganka fake fake ba sai su tura ka ce yi nan wajen nan wajen ne eh nan wajen nan wajen dai nan ba irin naka bane in atamfa za ka saya in shadda za ka saya kana kal suna kallon ka suka gano haba mana sai su tura ka can wajen an ce yanzu har akwai a wajen akwati ma akwai inda in ka shiga kawai sai na matsiyata kake so ko na haka ne ko matsiyata ke ta komi eh eh menene wala ba wala sakari matsiyata suke ta idan ba wani wala sakari ta suke na matsiyata wurin matsiyata kake so a kai ka ko wurin masu jannuya in ka ce matsiyata su je su tara ma robo har da kyauta suke ba da aka ce wani abin sai su ce kai wannan dauki ma kyauta an baka matsiyaci to wani abin su dauko su zuzuba ma kawai su ce an baka kyauta ma tafi kawai ka ba mu wuri ma to ka gani amma ka zo suka ga jan wuya ne malam can za su kai ka wasu can su kai ka wani lungu su yi ta ɗebowa kawai suna tara a gaban ka su yi ta ɗebowa suna tara Mhm. to kaga duniya ma haka duniya ma an yi haka balle lahira to inda nan ba ta da tabbas uhdiya li rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam harirun wata rana an kawo manzon Allah kyautar alharini aka zo da shi faja'alu ya'jabuna min linihi kai suka koma suna mamaki saboda laushin alharini wannan ya taba ya ji da kaji wannan wannan ya taba ya ji laushi malam sani muna tare ko an ɗau- kai, na na manta na ci a ɗaukan man hotonka an ɗauki hotonka sai ka ƙi ina ai hotonka turowa aka aka ce don Allah ana so yau dai a- a- wasu wasu suka turo suka ce don girman Allah a ɗaukan masu hoton malam sani su gani kuma k- na ce da ka zo a ɗauke ka hoto ba ɗaukai ba ina kakkakko ba shi tafi sai kun ɗaukai hoto ka shirya kawai ka shirya wala sani ina zo ɗauko shi kawai ɗauko shi a ɗaukan mana shi suna so ne daga can wata duniya daga can wata duniya suka ce da Allah zuwa wanda suke so a taimaka ta kuma zo ta bala zari kawai su rika ga- su gan shi to ka ji ko so na ga ku tura shi kusa a ƙasa ku ce to yau dai ga hoton malam sani na wanda duk ke so su kai shi ga malam sani na su yi mai addu'a da wani ya turo ya ce da sassafe jiya ya kira da daddare na ga wayar da ya latti na zo da je na duba da safe ya adda ya adda ya ce da Allah shi alfarma ɗaya ke ne ba da Allah ce ba shi a turo mai wata malar sari ga kuma wani daga daga abin nan daga Libya shi ma ɗazu sai da ya ce a gaishe da to kowa ya ce a gaishe da kai da malar sari to suna so su ga hoton ka malar sari ka zo su ga hoton ka abu ne daga Allah shi kenan fatar da muke wannan soyayyen Allah ya sa ta kai mu har aljanna gaba ɗaya ba wani abu ba na ita ce babban Allah ya kai mu ya samu shiga aljanna ga kowa da kowa can shine babban abun ai kaga wannan ba wani abu bane so ne kawai saboda Allah ehe to shine Allah ta bike mu gaba daya suna gaisuwa gaskiya suna gaida ku sosai mutanen duniyar nan suna gaida ku wallahi suna gaida mu abun ne da yawa amma dai za su ce a gaida yan uwa ai musu ana musu suna mana addu'a fata alkhairi to Allah ya karbi waɗannan addu'o'i ya sa mu tsira gaba ɗaya dan tsarkin sunayensa Allah ya saka da abun ne ya zama iyanan to wannan shine abun nan din saboda haka wannan da aka kawo alharini aka zo aka nuna aka ce ga alharini suka taba suka ji laushi suka yi ta mamaki domin ba a san alharini ba sosai ko can lokacin can alharinin ya gare balle kuma wannan da aka yi magana koren nan faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi da ya ga suna mamaki saboda taɓa alharinin nan suka ce ta'ajabuna min hadihi kuna mamakin wannan abu da kuka gani na alharinin nan ya ce lamanjilu sa'ad bin ma'azin fil jannati ahsanu min hada ya ce wallahi ya ce kyalle hankacif shine mundil manjil wannan manajil ne ma ko da manajil hankacif na sa'ad bin mu'az na aljanna sun fi wannan waɗannan in an je hankacin kawai da sa'ad bin mu'az yake da su a aljanna to sun fi wannan alhari ne da kuke kallo wannan hankacin ne kaga ko hankacin ma kai ma ka da gogole ka saka to in an yi magana hankacin sauran kayan da ake sa hankacin da a ciki ba sauran kayan ba waɗannan kyallayen na hankacin da ake rikewa na sa'ad bin mu'az to sun fi wannan alhari ne da kuke kallo sau da aka kaga wannan ƙaran bishara ne wadda ƙara nuna girman sa'ad bin mu'az radiyallahu anhu to wannan su ne kayan 'yan aljanna wanda muna roƙon Allah ka taimake mu Allah ka samu na daga cikin waɗanda za su kayan nan mazan mu da matan mu to ga kuma wanda ba a sannan kayan 'yan wuta Allah ka saba mu cikin 'yan wuta balle ma kayan thaniyan libasu ahlin na kayan 'yan wuta mutum idan ka zo kullum addu'a ba a san addu'a mutum ya rika yin fudul cikin addu'a misali sai ka zo ka rika roƙon Allah cewa Allah ya sa kada ka sa kayan yan wuta to ai ba ka roƙi Allah kawai kada ka shiga wuta in baka shiga wuta ina ruwanka da kayan su ina fata an gane idan aka ce Allahumma inni a'udhu bika minan nar ba ruwanka da ka ce min khiziha wa min kaza wa min kaza wa min kaza nata in kawai ka ce Allah ya kare ka daga wuta kawai ka ya isa in baka shiga wuta ina ruwanka da wulakancinta ina ruwanka da kunamanta ina ruwanka da macijinta ina ruwanka da sadi da waye waye ai duk wanda ya shiga shike shan waɗannan shike fama da waɗannan in kawai an riga an tare mutum daga shiga wuta shikenan kawai da muka karanta wani littafi da mata muka karanta shi wanda yake magana akan ladubban addu'o'i ko mun karanta nan ma in ba ku manta ba lokacin da muke karatun wancan hisnul muslim da aka yi sharhin sa ai sai da ya faɗi abubuwan da ya ciro daga cikin wabil sayyid ya bayanin ladubban addu'o'i da abin da ya sa mutane ma suke adda ba a karba wani lokaci har da yi ma Allah tafsiliyat Allah bai bukatar tafsiliyat kaga da kace Allahumma inni as'aluka misali min alkhairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu ma lam na'lam wa a'udhu bika min ash-sharri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimtu minhu ma lam a'lam ka gama amma ka fara dauko wasu abu kuma kana faɗi dai dai dai dai wannan duk ba sai kai ma Allah wannan ba dan adam shi ne sai ka gaya mai ga abin da kake tsoro shi in ka dunkula wancan kawai ka gama da ba sai kai mashi tafsiriyat ba kai ta bayanin wasu abubuwa nan abun nan ba in ka ce kawai kana so Allah ya rufa ma asiri duniya da lahira ka gama ba sai ka faɗo abinci ba ba sai ka faɗo wane ne ba ba dai ka ce rufa ma asiri ba shi ya fi ka sanin abin da ma ba kai tunani ba a rufin asirin zai rufa ma wanda kai da kana ganin shi ma ba komai bane sai tare ma shi baka sani ba to in ko faɗi za ka za ka faɗi abinda za ka faɗi wanda ake yi ma ba za ka faɗi goma ba cikin ɗari wanda ba roƙon su kai ba ban sani ba ko kuna san gane abin da nake so in ce to ba sai kai ma Allah tafsiliyat ba shi bai buƙatar dogon wani magana kai mai dogon magana ba ko da ake addu'o'i naci ne ake magana ba wai tafsiliyat ba naci daban tafsiliyat daban an bambance malam sani ba ma tare ba ma tare mana to menene bambancin naci da tafsiliyat da na ce ehe kai ta maimaitawa kana ta roƙo baka bari ba to tafsiliyat ba to shi tafsiliyat shine sai kai ma Allah dogon magana kawai misali kana son ka ce Allah ya ciyar da kai ba sai ka ce ka bani tuwo ka bani hura ka bani kunu ka bani dan wake ka bani kaza ka ba na ma'ana in kawai ka ce ya Allah ka ciyar da ni mafi abinci mafi kyau to ya san wanda ka fi so to ba sai ka ta gaya mai kalolin da kake son nan ba shi ya fi ka sanin wanda ya fi dacewa ma da kai abinda nake nufi kenan da hausa ta a gani sau da in ka tashi yin addu'a in ka ce rabbana atina fid duniya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ka gama kulle komi domin in duniya ne daga cikin hasanar dai da kake so ai ka samu gida ko ka samu kuɗi ka samu lafiya ka samu matan da kake so ka samu ƴaƴa na kirki masu yi ma biyayya duk wani abu dai da kake tunanin wanda zai sa ba za ka ji daɗi ba babu ka yi haka ne ko ko da sauran wanda ban faɗo ba to in ka ce rabbana atina fid dunya hasana duk ka gama faɗin wannan duk waɗannan suna na a ciki duk waɗannan abun ba sai ka waro su ka faɗi ba suna na a ciki in ka ce wa fil akhirati hasana ita kuma can ka samu aljanna ga baka shiga wuta ba ga samun aljanna martaba babba ga ganin Allah ka gama da wannan to shikenan shi yasa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana tana daga cikin addu'o'in da ake so musulmi kada ya wasa da su ko da yaushe ne in baka ce komai ba kullun ita kadai kai ka gama in ka je aikin maka har ka dawo ita kai ta fadi ka gama akwai inda ake so ne ka ƙara jinjina ma Allah kamar arfa ka ta cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli shay'in qadir kai ta yin wannan wani da yayi magana ya ce to ai na ga kamar cikin nan yabo kawai ne ta yi ni ban roki komai ba sai ya ce aka ce mai ai idan ka shagalta wajen roƙon Allah kana ta jinjina mai kana ta jinjina mai baka ma tsaya ka ce komai naka ba to za a baka fiye da na waɗanda suka turo ma suka faɗi in ka zauna kai ta askar kai ta istighfarin ka da safe ko da asuba kai ta yi ko baka gama ka ce komai ba ba sai ko baka daga hannu ka ce to Allah yau kai man maganin yau ka kare daga sharrin yau wannan abin da kai ya riga ya sa duk an baka komai an tare ka daga komai wancan karawa kai amma tafsiliyat ba ko ina bane sai mun ta yin tafsiliyat kawai misali ko wani abu in muka dunkule shi abin da ke to ai ma wani abun ma shuru kawai za ka yi wata ran shuru din ta wanda ka faɗi idan kai shuru kai mugi wani abu na damun ka to bukatar da ake samun wannan irin wannan wani lokaci ta fi ma wanda ka faɗi da baki ya dan fito ko saboda haka nan libasu ahlin na aka ce bayyana Allah ta'ala libasu ahlan na a'adana Allah minha Allah ya bayyana mana kayan yan wuta Allah ka tsare mu daga wuta wa bayyanahu rasuluhu ay rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sannan kuma Allah da kanshi ma ya bayyana manzon Allah ma ya bayyana Allah ya bayyana mana sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ya bayyana mana wa min zalika daga cikin waɗannan qala Allah ta'ala hadha ni khasman iktasamu fi rabbih waɗannan masu jayayya ne wannan yana jayayya suna jayayya game da ubangijinsu tabaraka wata'ala walladhina kafaru qutti'at lahum thiyabun min narin waɗanda suka kafirta su ko za a yanko masu wani irin tufafi da za su rika sawa na wuta yusabbu min fawqi ruhusihim alhamim ga kaya sun sa na wuta sannan kuma daga saman kansu kuma ana zubo masu da wani irin ruwan zafi tafasashe yusaru bihi ma fi juludihim wal julud ma fi butunihim wal julud ana babbakawa ana tafarfasa abin da ke cikin cikinsu su da fatar su gaba daya mun yi magana cewa dan wuta a cikin minti daya a cikin awa daya ana canza mai fata so 120 so 120 ake canza ma dan wuta fata a cikin awa daya kaga kowane minti daya sai an canza mai fata so biyu kenan duk minti daya sai an canza mai fata so biyu fatan nan ta riga ta soye gaba daya ta cire gaba daya sai a ƙara sa wata fata kuma saboda a ƙara shan azaba saboda ruwan zafin da ake zuba masu su sha sannan kuma a zubo masu wani taka sai ya sabu lafatar gaba daya sannan kuma a canza wata cikin awa daya so 120 a canza fata Allah ka tsare mu daga shiga wuta saboda haka ana kone abin da ke cikin cikinsu gaba daya ya zubo da kuma fatarsu gaba daya ta zube ta zuganye da ruwan nan ya zuba to ko da abinda wanda suka sha zai kwaso kayan cikin nan sai dai su yi ƙasa kawai zu sun zube sannan kuma wanda aka zuba musu taka shi kuma zai kwashe fatan gaba ɗaya ya zu da ita sai dai ƙwarangwal Allah ka tsare mu wa qala subhanahu wa tara al mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfal ranan nan ranan kiyama zaka ga masu laifi malam an daddaure su sun tabbata a cikin maruruwa an ɗaura ƙafafu da hannuwa gaba ɗaya an haɗa wuri ɗaya an ɗaure sarabiluhum min qatra sannan kuma kayan da suka sa na wandunan su an fasu ne daga wani abu na qatran wani abu ne wasu suka ce baki ne wasu suka ce irin abun nan kaman mudan wuta kaman mai ashana mai cin wuta haka dai aka yi ta faɗin su wasu suka ce kaman kwalta yake wasu suka ce kaman coil ko yake irin wancan abun nan da ake na na abun nan coil wannan wannan bakin gawayi da abin nan masu dai abu ne mai basifar cin wuta na fita hankali watar sha waje hukumunna sannan kuma ga kaya kai Allah ka tsare ni ga wuta ita kanta zafi cikin da take rami zafi sannan kayan da aka sa zafi sannan kuma wutan tana ci tana cin fuskoki kama fuskoki take yi ta rufe fuskar mutum gaba ɗaya ba ka iya ganin shi a ciki wutan ta rufe fuskar shi kawai sai ta gama cinye fuskar nan tsaf sannan ba ka na gaishe Allah ka tsare ni qutti'at lahum thiyabun min nar an yanka ay fussilat lahum ay ay muqatta'atun min nar an wawware masu kowa an bashi nashi kenan an ba su wasu kaya yanki yanki na wuta qala sa'id bin jubair sa'id bin jubair yace min nuhasin daga karfe ne waɗannan karfe ne to yau karfe ya hadu da wuta ko da ba kamawa zai ba balle kamawa zai fa shi ma ita ci karfe an gasa shi an gasa shi sannan a ɗauki mutum a sa a ciki a mai riga da shi ya ka gani ƙarfe ya yi jajawar sannan malam a ce shi ne za a kifa ba mutum a matsayin riga in mutum yana so ya gwada ko ayar ya ɗauka ya sa a bayan shi bayan ya tuɓe riga ya gani to balle yau ƙarfe ne gaba ɗaya a mutum rigar ƙarfe da wuta shi kuma ƙarfen yana ci da kanshi banda wutar da yake ciki kuma ta masifa ƙara shi ne nan wa huwa ashaddu harara idza humiya shine mafi tsananin zafi lokacin da ya tafarfasa ya zafi yusabbu min fawqihim min fawqi ru'usihim alhamim sannan ana kwararo masa ruwan zafi daga ka wa huwa alma'ul har shine ruwa wanda yake mai zafi fi ghayatil harara wanda ya kai kololuwa cikin zafi wa qala sa'id bin jubair huwa nu'as nuhasul mudhab shine karfe wanda aka narka shi kuma shine qatran din suka ce karfe ne narkakke wanda za a ɗauka a rika zuba masa da shi koko an yi masa kaya da wannan narkakken karfen yanzu shi ke na mutu ya ɗauki kayan ya zura na wuta kuma narkakke ai azaba ma fi butunihim wanda zai narkar da abin da ke cikin cikin su ai mina shahmi wal am'a ya fitar da kitse duk wani abu da cikin mai da ke ciki da kayan hanjin su gaba ɗaya kayan cikin su zai zubo da su gaba ɗaya wata zubu juludukum wata tasafat sannan bayan haka nan fatan su za ta narke ita ma ta rika zubewa kawai tana diga kawai fatan yau a ce yau fatan mutum ta narke diga take yi kamar yadda ruwa ke diga saboda bala'in zafi Allah ka tsare mu daga shiga wuta Allah ka kare mu daga shiga wuta ba dan halin mu ba muqarradina fil asfal sannan gashi za a zo da su a daddaure ayil quyud shine ba'daha ila ba'd za a zo da su da abin nan maruruwa sashe zuwa sashe an hada su wuri daya kamar yadda ake daura goro a kamo waɗannan a kamo waɗannan a kamo waɗannan sai a ce a daure su ta wuri daya a hada a jefa wuta gaba daya duk gayyar su gaba daya hada su a daure wuri daya sana dauka a jefa su cikin wuta ba wanda zai iya ma wani wani abu ai kad jumi'a bainan nuzara'i aw al-ashkali minhum ai kullu sinfin ila sinfin an ɗauki waɗanda suke ba su daidai da juna ko ko waɗanda suke kama da juna dukkansu an haɗa an sanya waɗannan da waɗannan wuri ɗaya an ɗaure kowane ba ka iya bambance wannan daga wannan an haɗa su wuri ɗaya an ɗaure an jefa cikin wuta Allah ka saba mu cikin su sarabiluhum ay thiyabuhum allati yalbasunaha kayan da suke sawa su dan wutan nan min qatran wannan wato daga qatran ne wa huwa alladhi tubai tutli bihi al-ibil shine wanda ake sa ake goga raunan raƙuma ana musu shaida ko wani abu wa qala ibn abbas al-qatiranu huwa an-nuhasul dhabul har abbas shi ko cewa qatiran shine karfe wanda aka narka mai tsananin zafi ya tafarfasa kuma ya narke to shi za a diba kuma ya masu kaya da shi kamar shine wannan su da tufafin su da suke sawa وعن ابي مالك العشعري رضي الله عنه قال ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال منزون الله ياتي اربع من في امتي من امر الجاهليه abubuwa guda hudu da ke cikin al'ummata suna daga cikin al'amarin jahiliya wanda bai da kyau la yatrukuna hunna mutane ba za su bar su ba
kowa wannan abu zai da kyau wa ta'abul ansari ko kuma su ka wasu cewa kabila kaza ai ba su da su su ko ba su da kaza ko ina ana samun da mutunci ana samun rabu wajen su sa'ilin da nun kuma roƙon ruwa da taurari yana ake yi wasu ki tauraro kaza ke masu ruwa ko tauraro kaza annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana yace an ba yi gari mutane sun bi wa ne da kafirce wanda ya wayi gari yana cewa an masu ruwa Allah ne masu ruwa ya yi karo ba wanda shi ne imani Allah ya kafa taurari amma wanda ya wayi gari yana cewa an masu ruwa da tauraro kaza ko tauraro kaza masu ruwa wannan shine wanda ya imani da taurari ya kasance ma Allah tabaraka ta'ala to neman wani abu wurin wani wata halitta kowa ne ne in ba Allah ba banna ce ku duba nan nan da muke karatu nan annabi Ibrahim aka ce da za a jefa shi wuta alaihi salatu wassalam Jibrilu fa ya tarbai ya ce ko akwai wani taimako da kake so ai ma ya ce in daga wurin ka ne a'a hasbiyallahu wa ni'mal wakil ba a neman wani abu wurin wani wanda ba Allah ba tabaraka wa ta'ala Allahumma illa wani abu wanda in dan hadin ne zai iya yi kamar yanzu ka tashi ka
amma da irin abin da aka san ba mai yi su sai Allah kuma a nema wurin wani wannan mummunar tsada ce kuma roƙon ruwa ana neman roƙon ruwa a rika cewa ruwa na ne ruwa na ne da ba da ruwa a sha wannan wannan ba daidai ba ne to wannan wani ya ha sannan kuma da kuka in an mutu mutane an mutuwa su yayya ga rigar su mata su yi ihu su birgima a ƙasa wata ba sai an kulle ta ɗaki saboda hauka ta yayya ga rigarta ta yayya ga warware gashi kitso ta yi kanta ta yi abun nan wannan duk jahiliya ne wa qala wan na'iha shine mahallu shahid din ma da magana wan na'iha to illam tatub ita mai kukan mutuwa wadda take birgima a ƙasar nan har in bata tuba ba ta mutu tana yin wannan tuqamu yawmal qiyamati wa alaiha sirbalun min qatranin wa dir'un min jarabin to za ta tashi a ranar kiyama an sa mata kaya kayan nan min qatran daga wannan karfen da aka ce narkakken karfe ta fasashe da kuma wani mayafi da za ta sa na jarab da wani abun nan na kazuwa ko na wani karfe shi ma dai wanda zai mai zafi ne abu ne mai zafi wanda za a sa mata wanda za ta sha wahala da shi to wannan shine abun nan din su ya fito ko al-mabhasul khamis ashar sai abun nan namba ta sha biyar ai furushu ahli jannati wa furushu ahli nar an yi maganan kaya tufafi da za su sa na 'yan aljanna da na 'yan wuta to yanzu shimfiɗu za a yi magana shimfiɗin 'yan aljanna da shimfiɗin 'yan wuta kuma akwai shimfiɗu a can awwalan furush ahli jannati ja'alana Allahu min ahlina min ahliha shimfiɗin 'yan aljanna muna roƙon Allah ya sa muna daga cikin 'yan aljanna shine ja'alana Allahu min ahliha qala Allah ta'ala muttaqina ala furushin su ‘yan aljannan nan za ka gan sun shingida a kan wasu shimfiɗu wato batsa'inu hamin istabrak can cikin shimfiɗan na ƙasan daga istabrak ne wancan da muka faɗi al'arini nan mai kauri to shi ke nan za su abin nan wajen aljannatai ne dayan sannan kuma ‘ya'yan kayan itatuwa da za su samu na aljanna duka biyun nan da za su samu ga su nan kusa-kusa sai su dinga ɗiba kawai kayan ‘ya'yan marmari in kana daga tsaye daidai suke da kai in kana daga zaune daidai suke da kai in ka kishin gida daidai suke da kai kana daga kishin gida za ka taso su biyo ka za ka tashi zanne su biyo ka ka miƙe tsaye su biyo ka duk yadda ka yi ba ka da buƙatar ka kakkaɓo ba ka da buƙatar sai ka hau kawai bin ka suke yi saboda ma'amuratun ne su ma bainal kafi wannan ne duka suke kowa wa qala subhanahu Allah wani wurin ya ce wa furushin marfu'a ‘yan aljanna suna da shimfiɗu waɗanda suke masu bisa masu tudu wanda in an taka malam abun ya isa laushinsu malam ya isa ga tudu wa ƙala azza wa jalla muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisab ‘yan aljanna zaka gansu kishishin gide ala rafrafin idan aka ce rafrafin ana nufin kaman wasu filluka irin wanda tin me kuke ce masu tintin ko tintin ba ba ba fulo irin wannan wannan ne yaso su wannan dima da ake a aje a rato to su ne wannan wasu wa furushin murtafi'a su sun hada sifa biyu ne ga su su ne da ake ajewa dan a jingina tint sannan ga su shimfidu ne akan shimfidu suke kuma manya manyan shimfidu sau da kan an aje su an kishin gida kai abqariyin shi kuma wato su kuma wasu shimfiɗu ne su ma masu kyau amma an masu ratsan zane-zane ciki masu ban sha'awa su suna da ba su da kauri sosai amma an yi su saboda kusa da waɗannan ɗin ga waɗannan manya-manya ga wasu shimfiɗu waɗanda suke sun ce idan aka ce kowane abu abkariyin ne to shin a wajen ƙarfi ne in jarunta ne ana nufin jarumi gwani wanda ya iya abu in a wajen kyau ne ake magana abkari to abu ne wanda yake bashi da makwatan bashi da kwatankwaci irin wajen kyau saboda ya kai kololuwa wajen sifa ta kyau ya fito ko sannan bayan haka nan kuma aka ƙara cewa wani ma da kuma tsofa wa zarabiyyun mabathusa annamariq sune wasa'id hululluka kenan waɗanda za a ce ga sunan an jera su su kuma sahu sahu an jera su ko ta ina duk ta inda ka biyo ga sunan a kishi shingide wa zarabi sannan ga kuma waɗanda suke shimfiɗu su kuma su ma shimfiɗu ga sunan an baza su ko ina mabthusa ko ina an shimfiɗa su na eh wa akwabun mawdu'a da kofuna ga sunan ajiye su ko ina yadda za a yi ta sha kawai ciccike kowace kofi kawai za a ta ɗiba a yi ta sha kayan sha ne kala kala duk waɗancan abin da ake so a sha ga sunan an aje an jajjera su ko ina sai dai kawai ka ɗiba kawai kai ta sha ba ka neman wani abu a ce ma ya ƙare a ce da dai ɗazu ka zo ko a ce bari dai sai an jima duk abin da aka nema yana nan abadan sarmaji har abada to fasarorin kalmomin su ne al'annamari alwasa'ida su ne waɗannan waɗanda za a sa su a wannan ɗinsu ya ce in kana son bayani sosai akan waɗannan abin da aka yi magana to ka koma tafsirin ibn kasir ka ga wannan sai kuma can ka koma hadil arwa ila biladil afra nan ne za a ji maganan aljanna sosai littafin da ake ta fama da shi ko ake ta jira ya ƙara kawo wani can ma ya ce hadil arwa ya ƙara zuwa ƙasa ya ce hadil arwa kai aikin aiki aiwa littafin bai rai shi ba ya ce ya makale wani wuri kuma idan mun bude littafin gaga hukuta ba ta ba haka suka zo da daga gaban littafi ana ce wani za a sa suka ce hadil arwa ta ce ina ko su kwashe roza dulbe bi ko su ya ƙara kawo hadil arwa a wasu mata ke wa bilu sayi mata ke hadil arwa so ce kai gaba abin nan su suke yin abin nan kai rawdatul muhibbin to ai kaga sun kwashi aiki nan ko addawa dawa ne shi wa kusa karewa na ma tuna addawa dawa ya kusa karewa ku tara kudi wai wani shi kuma da iya ganganci ma ka ila haula wala quwwata illa billah malam wani da iya ganganci wai shi ya sai nuniya wai ran nan sai ya ce wai shi yanzu wai zai dawo da ita a bashi kudi shi wai yana da bukatar kudi yana ya ce da Allah shi wai zai dawo da ita shi yana da bukata yana da wata bukata saboda haka zai dawo da nuniya mai da mai da kuɗi shi to saboda haka muna gaya muku ne nuniyan nan jiya na sa an kirga ta saboda haka dan in Allah ya da za ta kare abun nan ba amma ranar litinin shi zai dauki wannan nuniyan dan in ba fara muka ba mu san inda zamu yi ba da haka muna gaya wa mutane in kana da ita inda zaka samu wani wuri to ba biya wa ni'ima amma dai idan wannan ta kare kan mutum ya ce a buga mai ba ta bugo ba mu iya buga ta ba mu iyawa ba mu iyawa su kansu masu littafin sun bayyana mana kuma mun sani tunda mun zo mun buga wani littafin mun gani duk littafin da aka buga to malam abin kafin a buga shi sai ya buge mai bugawan tukun saboda haka yanzu nuniya in ta kare kawai babu abun nan ma muna sanarwa ne don saboda yanzu ka abin da wadda ta rage mun san ma da zamu yi ta ko kun isaye ba komai amma da insha Allah za mu fara karanta an gama addawar dawa to nuniya ce za ta ɗauki wannan gurbin mu ta buga mu ga inda Allah zai kai mu iya abin da muka iya ganewa ciki mu karanta wanda ba mu iya ba mu bashi to shi ne to daga an sanar an ƙara sanarwa an maimaita wannan ranar laraba ne don ranar litinin nan aka fi mutane da yawa saboda haka wanda ke abun nan ba da bukata ya zo ya sauri ya samu ya sai kafin ta kare ta kare shi kenan na na na a kada samu intanet ta kare wuce zai samu ba a samu to dama bai za ka buga ta ba kai dai kai dai kawai zai dai kasa ya kaiwa shi ke ba zai kyalewa da wasu yawon suka su sayarun da su in an zo karantawa mu ne wani ba zuwa ya aishi ce ya aishi dan ba a kawo wai dai zai zai ce wai to shi yaushe za a sa littafin da ba faɗi bai rana ba sai fasa to da ba wani ranar da za a sa ba ba wani ranar da za a fara karanta littafin ba dalilin nan sai fasa to ai ma saboda nan za ka sa na wai ba ya ce kai wannan sharhi ne kai wai za a kara kara wasu an fara karanta mutane su ga wanda ke ciki za su suna neman ta kansu ne mai ale su yi ba na gaba kwashe sauran zai boye mutum ya zo mu ce babu ka yi duniya da mu ce babu ya dai mu kara ba kuɗi ba daga nan yadda kai ba baka zo ba so zan da cewa wahala kawai mu ce to ya dai ka kawo dubu hamsin kana so ba kuma ba za sai dama ba abin mu abin mu ni da ba kuɗi gara wallahi da- da a ce ina da abin nan sai na aje ta gaba ɗaya sai an fara in nemi wanda na san dama kasa saye kawai ba shi kyauta wanda na san ya so yana so kawai bai da halin ya saya ne sai an fara karatu da na gaba da shi ya ce a ɗauko ɗaya a bashi ita rabar da ita ta ƙari illa iyaka abu ga abokin zuwa ba zanen daurawa ƙwalar tsari baka ji abu da na ce ba ko shi ke nan ka huta da baka ji ba ba to ka gani Mhm. a gaba da wajen ba za ka gani wata yanzu nan nan ji ta yi daga wani wuri ta ji ta ce ita gaskiya tsakani da ta da Allah ita ta san ba za ta ba za ta zo ba za ta karanta wannan abun nan din ba amma ita yanzu tana so ta turo kudin ta ne ni ta bani a sai littafin ni kuma in ba wanda nake nake so shi kuma ya karanta ita kuma ta fatan kai mu mamanta sadakatun jariya nace shikenan na je na ce mara dauke ta ka boye ta wurin tana nan tana nan wani ma ya ƙara kawo nan ina yana nan amma ina ai yau idan ba zai ina wanda zai ai ba ɗan kaɗan ba ba ɗan kaɗan ba ɗan kaɗan ba ina to na ga ga abin nan ne so da haka wasu da nan daga nesa ba sun ji sun sun abin nan kuma akwai wani bawan Allah da ne mai magana ya burge ni wata rana nan ana nan kawai muka yi magana malam abubakar su dai shi yau bai dan yau bai ma nan kaga an huta yin ba da misali na aka zo na ce a can ya daga waya shi na ce yayi maganar nuniya na ce ai waya in baka da hali ka sai da waya ka bana ka saya sai na ce dago waya ka mu gani sai ya dago wata bututu yan bututu da na ce idan akwai ɗaya sai ya dago babbai sai ya daga babbai ya nuna ma malam daga nan ran nan kawai sai gashi da kuɗin shi ya ce wayan nan da kace in sayar ita na sayar kuma na zo na sai na sai gashi nan na sai nuniyan ya ce kuma wallahi malam ikon Allah ina sai da wayan yanzu da niyan zan sai nuniyan har Allah ya ban kuɗin da na sai wata waya kuma to kaji na ya haka ne haka ne ai shine aka ce aka ce man kana lillahi kama yuri kana Allahu lahu kama yuri duk wanda zai ma Allah yadda yake so to Allah ko zai mai yadda yake fiye da ma yadda yake son shi sama da yadda kake so haka zai ma to mu tafi dai kada mu yi dare nan saboda haka wannan shine aka ce annamare su kuma alwasa'ida wasa'ida su ne wasa'ida su ne waɗannan filullukan can ƙasa gashi ta yayi magana kan su sannan abqari qila albustu shine shimfidu aka ce wa qila kullu shay'in min al-busdi abqari aka ce duk wani abu daga shimfiɗa mai kyau to abqari sunan shi wa sara al-abqari isman wa na'tan li kulli ma buliga fi sifatihi saboda haka sai abqari ya zama suna ne kuma sifa ne yana bayani akan duk abin da aka kai kololuwa wajen sifarsa mai kyau sai a ce abqari ina fata an gane saboda haka suna da irin abubuwa na ƙarshe ake yi a zo a sa malam shimfiɗu ta kasu ma malam sai wanda Allah ya zaba a zarabi kuma su ne albusutu shi ne shimfiɗin ga sunan daban-daban kala daban-daban an rafraf shi ne rafraf kuma fa ƙila alwasa'il aka ce su ne wasa'il wani irin suka ce ƙila wa ƙila almahabisu wa ƙila tsaraful ba'a suka ce gefen abubuwa inda ake zama wanda za a zauna a zazzauna wurin sannan wasu suka ce a tsaraful bisat gefen shimfiɗin ne su gezan shimfiɗan irin mai kyau ce wato bayan an yi shimfiɗan mai kyau kamar kafet yanzu ba a ƙasan shi akan yi wannan irin abin ba kamar geza ake ce mai ko to irin wannan ita ake nufi kyanta shi kanshi ya isa kallo to bisan kafet ɗin fa ala so ya kai ana maganar shimfiɗan ita kanta gefen wannan gezan nan abun kallo ne nan kaɗai ma malam in an je ya isa kallo to shimfiɗar fa mai gezan na? ehem su ce bai ɗawi su ko to ka gani to gezan fa ai gezan ma kanta akwai kafet ɗin da ake yi da can shi kan shi gezan in ta tukukuye sa matsefi suke suna taje ta saboda ta ya zama da kyau to can aka ce gazan kanta wannan na shimfiɗan ita kanta abin kallo ce to yaya kan shimfiɗan malam sani an zo an ce mutum tun daga gezan ya tsaya kallon gezan kawai to in ya haushin fudar fa ya zai yi kaga in nan ne mutuwa zai taku abin shi fida aljanna laushin shi da zaman shi bisa inda a nan duniya za a dauko shi fidan da mutum ya taka da ya mutu yana hawan su mutuwa zai ba zai yi ba dole sai an je can an canza wa mutum halitta wadda za ta iya ɗaukar abin cikin aljanna in ba haka ba kawai kana ana taɓa wani abu daga ciki ko da an mutu ɗaya saniyan furush ahalin nari wa luhafihim su wannan yan shimfiɗa yan aljanna yan wuta kai Allah ka tsare mu daga wuta da mayafansu wanda za su sa su lullube su qala Allah ta'ala innal ladina kadzabu bi ayatina lalle waɗanda suka ƙaryata ayoyinmu wastakbaru anha suka yi girman kai game da ayoyin nan ana nuna masu ga gaskiya ga abin da ya cancanta la tufattahu lahum abwabus samai waɗannan ba a buɗe masu ƙofofin sama in ran su ya mutu an ɗauke su sun mutu to ba a buɗe ƙofofin sama a hau da rayukansu wala yadkhuluna aljannata hatta yalijal jamal fi sammi alkhiyar sannan ba za su shiga aljanna ba har sai in wato raƙumi zai bi ta ramin allura ya wuce wannan shine abin da ake cimma mustahil abin da ba zai yiwu ba a kwatanta ma misali da abin da ba zai yiwu ba wanda duk ya san kafa allura ko da wannan da ake cimma ta bakafi a ce yau raƙumi ya bi ta wurin ya wuce abadan ba zai iya ba wani ma wasu malaman suka ce a'a abin da ake nufi da wannan ina irin murtike ke igiyan nan da ake daura ake daura shanu suka ce ka zura ta ta kafa allura ka ce ta wuce ba zai yi ba wani malamin ya ce a'a a bashi zahirin yadda yake dai abinda ake nufi raƙumi ba zai iya bi ta kafa allura ya wuce ba to alaman ba zai abu ba zai yi ba kenan kamar yanzu kai ne ka ce ka ga wata mata da mai abun mamaki sai da aka haife ta ta shekara ashirin a duniya aka haifo mamanta akwai yadda za a yi haka yi ga wata mata mai abin mamaki ta zo duniya ta yi shekara ashirin sai kuma ga mamanta an haihuwa jaririya izawi a ga wannan misali abadan ba zai taba yiwa ba to kamar haka ne a ce ma akwai zamanin da za a yi raƙumi ya shiga ta kafa allura ya wuce ba wannan zamanin so saboda haka shi yasa ake kwatanta mutum misali da mustahil kamar yadda na baku labarin Sheikh Abdulhamid Kish yana bada labari yace wannan yana da doki sai wannan mai kudi godiya gare wannan talaka saniya gare saniya ta haihu aka je kawai mai kudi yace yace yace godiye shi ta haihu dan maraki aka kama rigima da yake abin nan ya ka tafi wajen alkali aka je aka bada kudi alkali ya hukunci ya ce godiyan mai kudi ce aka ce dan marakin nan godiya ta haifi wawa kai baka ganin suna daga kunne tare suna daga bindi kafa su hudu ta fi zuwa mutane wuri aka kori talaka aka kwace dan saniya aka ba mai godiya aka kara tafiya shi ma wancan alkali ya hukunci irin wannan talaka da ya ce to bari ya jarraba na uku dai in an gama daga nan zalunta ya wari sai an je lahira aka tafi wajen alkali na uku shi kuma alkali ya saurari shari'a ya ji yadda aka yi aka ɗauko kuɗi a bashi ya ce ba sai mun karɓi kuɗi muke shari'a ba amma mutum shari'a daidai da abin nan ɗinsu saboda haka sai aka ce to alkali yanzu ya ce shi ba zai iya shari'a ba sai bayan kwana bakwai sai ce saboda su doka su ta bani isra'ila an hana alkali ya yi shari'a lokacin da yake al'ada shi ko wannan ya ce namiji da al'ada ya ce shi kan ba yadda za a yi a ce a koma zamani ya juya namiji da al'ada ya ce to yadda ko zamani ba zai juya ba namiji ya al'ada haka zamani ba zai juya ba ko ya ta haifi dan maraki a kwace dan maraki ya kaba bai shi to shi ne zaka gani za su ce dokar ibadun isra'ila kwanaki da muka karatu na ka ce alkali ko fitsari yake ji kada ya shari'a idan yana jin ba gira kada ya shari'a idan sun yi faɗa da matar shi ya ce yau ba shari'a in ba haka ba da suka faɗa da matar shi mata suka zo shari'a ce ɗaya iska to haɗa suka zo sai ka ba turfe ba su kai musu duka to su bi suka yi ma to alƙali ya gada shi a wajen lisa shari'a ya ce ba shari'a ya san lokacin ka janje alƙali ya ce ba shari'an nan ba a dole sai kun gano me yasa ba shi ya san me yasa ya ce ba za a shari'a ba ba ka cewa sai an yi yau shi alƙalin nan na wahalar da mu ka san me yasa ake yin shari'a to tikila mai da lafiya ko yana jin wata damuwa ko matar shi ta bata mai rai kuma shari'a yanzu kai ma kun zo rigima kai da matarka da za a yi yi ta daidai ina a zazzage ta zai yi ce tana fara magana ce kai mana shiru mana shiru haushin ta gida to kaga ba zai mata adalci ba ce kada ya shari'a ran nan sai bari ya ce sai ya huce to dai mustahil muke magana na so haka waɗannan aka ce ba a buɗe musu ba sa shiga aljanna ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين akace haka muke saka wa mabannata masu laifi wanda suka yi ma Allah na fito na fito lahum min jahannama mihadun suna da wata irin shimfiɗa da aka yi masu wanda tan a ƙasa kenan za a sa masu na wutar jahannama wa min fawqihim ghawash sannan sama kuma za a sa masu wani mayafi a rurrube su wa kadhalika najri zalimin haka muke saka ma waɗanda suke azzalumai wanda suka dauki hakkin Allah suka ba wani suka dauki dokokin Allah da aka ce ga yadda za a yi suka kibi wa qala lahum min fawqihim zulalun minan nar suna da wasu abu a saman su na inuwa kaman gizagizai inda za a sanya musu a sama na wuta wanda za su gansu kaman inuwa amma wasu irin abun nan ne ga sunan gabza gabzan abun nan ne na wuta harshe ne kawai na wuta ومن تحتهم زلل sannan kasan su ma haka zalika yukhawwifu Allah bihi ibadahu wannan abu da ake magana wannan fa Allah yana ba bayansa na kirki ne tsoro ana gargadi ne ya ibadi fattaqun ya ku bayina na kirki ku kiyaye ni ku kiyaye ni inji Allah tabaraka wa ta'ala saboda a gane wannan babba ne Allah ka tsare mu lahum min jahannama mihad ana sa masu shimfidu ai furushun kenan ana masa shimfidu a cikin jahannama wa min fawqihim ghawash sannan sama kuma za a sanya masu wasu mayafai sune luhufun za a sanya masu kaman mayafai ne a rufe kaman dai yanzu mutum ne yace zai kwanta ai dabi'an mutum in ana sanyi sosai wani lokaci mutum ai zai daga mazanan gadan ne ya shige ya shige bisa katifan to nan yanzu ana maganan yan wuta za a sa masu shimfiɗa yadda ka san katifu na wuta sannan kuma a sama kuma kamar yadda ka san mayafi shi kuma na wuta can ƙasa shimfiɗa wuta katifa kamar katifa saman bargon da aka sa wuta Allah ka tsare mu lahum min fawqihim zulalun minan nar wa min tahtihim zulal ai duk zulal din ana yi ne yadda ka san girgije haka za a sa masu wutan nan kamar girgije ay qita'u azabin za a sa masu wani yanki ne na azaba kas sahabil azim kaman girgije wanda yake manya manyan gizagizai haka za su gansu gaftara gaftara amma wuta ce kawai wa tabaqun minan nari sannan ga wasu shimfidu da aka sa na ƙasa na wuta gashi wutan ta hada hawa hawa duk abin da kake nema na bala'in wuta akwai shi a ciki kaga dai ga wutan wa dukhanun ga hayaki sai ya murtuke da hayaki wanda hayakin kadai shi bala'in ya isa ya sassabula mutane kafin ma a ce a shiga wutan masifan zafin hayakin kawai ya isa wallahabun sannan kuma ga harshen wutan yana fitowa cikin hayakin bayan an turnike da hayaki sannan ba haka nan sai kuma harshen wutan ya rika fitowa cikin wutan nan yana zubtara mutane cikin wannan hayakin sai ya biyo ta cikin hayaki sai dai mutum ya ji kawai harshen nan ya lasai sannan wa harrun sannan ga bala'in zafi shi kuma na wanda ake ji min fawqihim wa min tahtihim sama wuta قسى وتا آذنا الله وأجارنا نكتفي بهذا نكتفي بهذا الله كاري من دقش غاوتا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونقض ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة الجنة اهدنا وتوفنا وأنت راض عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتحت لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين